shekara da wuce mun karanta nufin ma'ida mun kwana aya na talatin da daya za mu tashi aya na talatin da biyu ka karanta na wuce Fatiha wa salatul Fatiha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صلى على محمد يا ربنا
زي زي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم لم يكن بعد ذلك بقلب ينصرون
آه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد الفاتح القادم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم آه منا مع الله godiya da ya sake dawo da mu wannan wata na sha'ban wanda muke fuskantar watan ramadana yau 28 ga wata wanda ya daidai da 25 ga watan bai Allah muna gode maka bisa ni'imar da kai mana ka sake dawo da mu wannan lokaci muka zauna a babban wuri na ka ɗakin Allah don mu karanta littafin da fi kowane littafi wanda ka saukar ma annabin da fi kowane annabi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kamata al'umma mu wanke korenmu ma'ana kwarya zuciya domin mu karbi abin da za a zuba mata ruwa in zai sauka a sama yakan sauka lafiyayye ne amma in ya sauka wuri mai kyau sai zauna da lafiyarsa in ya sauka wuri ɓatacce ko wurin jan ƙasa ne ko bakin ƙasa ne ko mai ɗoyi ne sai zama mai ɗoyi to haka alƙur'ani yake zance ne daga Allah wanke zuciyarmu shine kaman korenmu mu karbi abin da za a zuba a ciki idan mun zuba in ya gamu da haske sai mu samu haske kuma wannan wata wata ne na karban duba wata ne na gafara wata ne na rahama ya kamata al'umma daga kan masu mulki da 'yan kasuwa a sa rahama a zuciya a yi tausayin bayan Allah musamman ga azumi ya fuskanto kowa ya san halin da ake ciki a ƙasar nan na tsanani na rashi na talauci to al'umman annabi fa waɗanda Allah ya sa abin hannunsu su duba ba su ma suna son Allah ya tausaya musu su tausaya ma bayan Allah annabi ya ce arrahimuna yarhamuhumur rahman duk masu tausayi Allah zai ji tausayinsu in kana wani matsayi Allah ya sa a hannunka in baka ji tausayin na baya ba za ka je inda baka da wani madafa sai gaskiyarka saboda haka da Allah da annabi waɗanda Allah ya ba mulki a wannan ƙasa abubuwa sun yi tsada abubuwa sun yi tsauri abinci yana so ya gagari talaka da yawa mutanen da sau ɗaya suke cin abinci a yini yawa ce kuma ga azumi ya kama mutum bai samu abin sahur ba bai samu abin buɗe baki ba ai duk bala'i ya sauka kuma ƙasa ga masu manyan gidaje ga masu manyan motoci na miliyan ɗari miliyan hamsin amma makotansu na jin yunwa ɗan kunun da za a sa a baki ya gagara wallahi mu ji tsoron Allah wallahi mu ji tsoron Allah lokacin azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine makarantar mu mai yawan kyauta ne amma an ce kyautansa ya fi yawa a cikin watan ramalana tare da shi mazala salama duk abin da ake kawo masa baya ajewa har ya kai wata rana ma an kawo masa dukiya na sadaka ya raba dan sauran da ya rage sai ya ce a bari sai gobe da daddare ya samu damuwa ya ce a ba shi sauran dukiyar nan ya raba tunanin shi ya hana masa cika sallah yadda yake so ba za mu iya ba amma mu kwaikwaya wallahi jama'a ji tsoron Allah kana da aminci makocinka na jin yunwa me za ka gaya ma Allah ranar kiyama ku duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana yabon su da cewa wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim hasasa sukan zabi junan su ko da suna talauci ne sahabbai ba an taba kawo ma wani kan akuya da fafe da ya duba kan akuyan nan sai ce ai ko ni na ci na koshi a gidana bari in aika ma wani dan uwana tun da ni na koshi ba wai yana da na gobe bane ba ya aika ma dan uwan nashi shi ma sai ya tunane ya ce ai mu ma mun koshi a gidan nan sai ya aika ma wani haka kan akwai ya ta kaiwa sai da ya wajen mutum bakwai ya dawo kan wanda aka bashi na farko din nan sai Allah yana yaban su wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim hasasa me ya same mu ga dukiya masu shi ba tausayi ba kula da al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda ya kamata a duba mutane mutane na kuka an yi kuwan shegu da su ba a tsawaje musu an ce a yi noma ba taki in ka ce ma za ka yi noma ina ka ce da kudin taki ba ka da kudin kwadugo saboda haka muna kira ga waɗanda Allah ya dora min anan su yadda ba Allah ya dora a kansu ba ba kyale su zai ba manzo Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku masu kiwo ne Allah zai tambaye ku abin kiwon ku ranar kiyama duk in ana kisan adalci sai an baji sai na Umar sai na Umar sai na Umar yana mulki ne a garinsa a Madina da daddare baya bacci sai yana bi layi layi ya ji abin da ake faɗa kan Umar har yanzu wata rana yana tafiya sai samu wata tsohuwa ta ɗora tukunya ashe ba komi a tukunyar ruwa ta zuba a cikin tukunyar yara na kuka na jin yunwa sai suna cewa ku yi bacci tukunyen ya kusa nuna ku yi bacci alhali ba ta da komi sai na umar da abokin sa Abdurrahman ibn Auf sai ya zauna kusa da ita ce baiwan Allah me yasa nake da ce ka yaro wallahi ina cikin talauci ina cikin wahala kaga tukunyan nan ba komi abinci ba abinci a cikin ruwa ne na yi ma yaran nan dabara ne ko su a yi bacci don huta sai ce a haka kike ciki da ce na'am haka ne to ko aminul mu'minina umar ya san ta ce aminul mu'minina umar eh wallahi tsakani na da shi ta mun shari'a gaban Allah ta kun shari'a gaban Allah ce to ina madina ina jin yunwa ai dai Allah ya tambaye shi ta ce ba ta ganin umar bai san halin da yake ciki ba ce ai umar in dai kana mulki a inda kake mulki in kana gabacin duniya wani ya saba ma Allah a yammacin duniya sai Allah ya tambaye ka don me ranar kiyama saboda haka wallahi sai mun yi shari'a da umaru a gaban a gaban Allah ranar kiyama sai na wara da jin haka hankalin sai tashi ya kama hanya ya je wajen su ba inda ake aje abinci ya kwankwasa koba yana kwankwasa koba sai ya ga sai mai tsaron abinci ya ga aminul mumini ne ya kofar gidansa me ba su ya ce tsora mun gari ne mai kowane daukan maka ya ce za ka daukan man zunubi na ranar kiyama tsora mun gari ya ɗora mashi gari ya ɗauko kwaryan mai ya kawo ya ce matsohuwa da bamu da ba wa yaran nan ya ce kai yaro Allah ya maka albarka yaro Allah ya maka albarka Abdurrahman wani abu abokin sa yana cewa Amirul Mu'minina akwai sanyi dare yayi tun da ka kawo mata abinci mu tafi gida mana sai tana ya ce wallahi ba zan bar wurin nan ba sai yadda naga tana kuka ta koma tana dariya sai da abincin ya nuna zan ba ƴaƴan ta ci tana dariya ce to yanzu ke baiwan Allah zan je gobe in gaya ma amirin muminina da safe in kin taso ki zo ki same ni zan kai ma amirin muminina wannan magana naki ko a yanka maki albashi a dinga ba ce kai Allah ya maka albarka da ma kai ne amirin muminin nan mana da ma kai ne amirin muminin da gari ya waye ta kama hanya sai ta zo inda manzon Allah yake zama khalifan manzon Allah ne sai na Umar ina mutumin nan na biya sai an sai na aminu numini ne ce dama ya faɗa cewa wata tsohuwa za ta zo ya ce ki zo ki zo tana zuwa ta zauna gaban ke ce a tare sahabbai duka wannan tsohuwan ta ce na zalunce ta to na sai zaluncin da dinari kaza a bata kuma a yanka mata abinci kuma a rubuta kar mu je ranar kiyama Allah ya tsaye da ni ya ce ta ji yunwa ban sani ba to in dai bayan Allah irin waɗannan wanda Allah ya tsarkake su suna jin tsoron gamuwa da Allah tare da duk duniya in ana maganan adalci su yake faɗa ina da kai kazani ina da kai dan cuku-cuku saboda haka a ji tsoron Allah lahira ba ba wasa bane kowa kuma zai tafi kuma man amina salihan fali nafsihi wa man sa'a fa alaiha to Allah ya samu dace Allah ya sa su ji Allah ya sa su tausaya bayan Allah wannan aya da muke karantawa muna cikin kisan Habila da Habila ƴaƴan Annabi Adamu alaihi salam wato Allah ya kawo ma Annabi Muhammad wannan aya ne don a karanta ma bani Isra'ila san cewa babu abin da ya fi hasada muni farkon abin da aka fara ma Allah sako da shi shine hasada hasada shi ya hana iblis ya ma adam sujada al khairu minhu halaqtani min tin halaqtani min halaqahu min nar wa halaqahu halaqtani min nar wa halaqahu min tin nafish nafish shi sa Allah ya kore shi da aka bar duniya farkon abin da aka saba ma Allah da shi shine hasada kalilu ya kashe halilu a kan mace to Allah ya kawo ma annabi Muhammad wannan ne don ya karanta ma Yahudawa wanda suke cewa su ne ahlul kitabi waɗanda suka san annabi suka yi masa hassana Allah ce karanta masu don su san annabtanka da aka karanta masu wannan aya da yawa sun musulunta saboda sun san annabi ummi ne bai taba karatu ba bai aboci mai karatu ba ya nuna musu cewa wannan dalili ne bisa kan manzon Allah da shi annabi ne shi ne Allah yake cewa bayan an faɗa cewa Habila ya kashe Habila ya dauke shi a baya yana yawo da shi don lokacin ba a fara yin mutuwa ba mutuwa ta farko kenan ba san yadda ake yin kabari ba ya zai yi ya rufe mushen dan uwansa an ce yayi ta yawo da shi a baya kwana arba'in sai Allah ya ko hankaka hankaka sai ya dauko wani dan uwansa hankaka matacce ya zo ya ake yana kallo ya masa kawai sai ce ya wada ta ajin su an kulli masa halin gura kai tuna na kaka in zamo kaman wannan wannan hankaka sai aka fara yin kabari na biyu to Allah subhanahu ta'ala yake cewa a kabila waya waye gari cikin masu nadama Allah ce min ajli zalika alladhi fa'alahu qabil saboda abin da kabila ya aikata كتبنا على بني إسرائيل فكرموا تاب بني إسرائيل أنه عيشان من قتل نفسا بغير نفس duk wanda ya kashe rai ba tare da wani rai da ta kashe ba aw bi ghairi fasadin ko ba da barna a tawo da yazo masa ba fil ardi a cikin kasa min kufrin aw zinan aw qatlan riqin aw na'bu kaman kafirci domin duk wanda ya rida sakamakon shi a kashe shi ko wanda ya zina ya zama mutuni sakamakon sa ya rajininsa ko ko wanda ya zama dan fashi yana kashe hanya yana kama mutane yana kisa to shine fasadin da aure to duk wanda ya ga ya kashe rai da gangan ba ta kashe wani rai ba ko kuma a nan da bata kashe ce ba ko ba ta ta yi ba maka annama matalan nasa jami'a kamar ya kashe mutane baki daya wa man haya wanda ya raya rai bi an imtima min qatiha fa ka'annama ahyana ta jami'a kaman ya raya mutane baki daya qala ibn abbas abdullahi ibn abbas yace min haythu intihaki hurmatiha wa tawniha ta inda aka keta alfarman rai da kiwanta an ce shi lokacin da aka yi wannan shi daga adamu ya je aikin haji kamin ya dawo ne sai ya ga duniya ta canza don kamin kabila ya kashe habila ba wani ice mai kaya a duniya ba wani ice mai dace a duniya duk wanda ka dauka mai dace ne mai zaki ne to annabi adam sai ga duniyar ta canza launin kasan ya canza a kaya ya ya fito a cikin itatuwa sai na tambaya me ya faru ne me ya faru ne sai dawo ya san akwai abin da ya faru yana dawa sai ce makabila ina dan uwanka habila sai ce ai ni ban san inda yake ba sai ce ka kace shi ne zai nuna to a lokacin nan a farkon kisan kasa tana shanye jini sai ce ina jinin ya ce to bai da ya zuwa sai kasa ce ta fito da jinin ya ce to ba ga jinin shi nan ba daga nan ne aka haramta ma kasa shan jini duk inda aka zuba jini a ƙasa ba za ta sha ba saboda kisan kabila da ya ma habila din nan to annabi adam sallallahu alaihi ya kore shi ya koma can gefe yana yana tiyansa yana farauta yana abin nan to yana cikin farautar nan sai shedan ya zo same shi ya ce ko ka san dalilin da yasa aka karbi rabon habila ba karbi naka bai ce a'a baka ga wuta ne zo daga sama da cinye mai ce ai bauta wuta yake yi kai ma ka bauta mu wuta mana shikenan sai aka fara samun masu bauta wuta eh to shine Allah ce wannan zahirin kenan man ayaha faka annama ayan nas jami'a arifai kuma suka cewa shi akwai kisa hissi akwai ma'anawi kisa hissi shine ka kashe mutum da ransa kisa ma'anawi ka tura shi hanyar halaka haka nan duk mutumin da ya jawo mutane hanyar kafirci ko hanyar fasikanci ko hanyar zina shi ma ya kashe shi haka nan duk wanda ya shirye da mutane su bi Allah su bi annabi sallallahu alaihi wasallam su bi alqur'ani su bi dokokin Allah shi ma ya raya to naka wancan kisa ne hissi wanda malawi walaqad ja'akum rusuluna bil bayyinati hakika manzannin mu sun zo ma bani isra'ila min mu'jizati da mu'jizozi thumma inna katiran minhum ba'da zalika sannan yawanci cikin su bayan wancaninka fil arli a cikin kasa da musrifun mutajawazuna al-hadda ma kewa yadda haddi ne bil kubri wal qatl da kafirci da kisa wa ghairi zalika da wannan wancaninka
إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف لو من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم
ونزل آية تاسوك في العلنيين أو تنسوا متعنين أرانا wato wasu kabila ne na larabawa wanda ake danganta su da ƙurana su waɗannan kabilun sun zo madina ne lamma qadimul madina wa hum marla sun zo ba su da lafiya fa azina lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi musu izini an ya farju ila al-ibli wa shribu min albaniha su fita zuwa inda raƙuman musulmai suke su sha nonon raƙumin wa albaniha da nonon da bawlin raƙumin da nonon falamma sahu da suka warke katalu ra'iyan nabi sallallahu alaihi wa sallam suka kashe mai kiwon manzon Allah wasaku suka kora al'ibla na umma saboda sun zo jikinsu duk miyaku ba kyan gani suka zo wajen manzon Allah akan cewa su sun zo sun musulunta da annabi gaba su da lafiya ya ce to a kai su wajen da ake kiwon raƙumman musulmi to a cikin mai raƙumman musulmi nan wani mutum ne musulmi wanda yake gadin raƙumma suka yi ta shan bawalin suna shan nono sai suka warke da suka warke sai shaitan ya ba su mummunan shawara sai suka kashe mai kiwon manzon Allah din suka kora raƙuma labari ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mutanen nan fa sun kashe mai kiwon ka sun kora raƙuma annabi ya ce a je duk inda suke a kamo su aka je aka samu su aka kamo su sai Allah ya ce ga sakamakon waɗannan mutane إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله iyaka sakamakon waɗannan da suke yakan Allah da manzansa bi muharabatil muslimina da yakin musulmai wa yas'auna bil ardi fasadan suna tafiya cikin kasa don banna bi qadi tariqi da yanke hanya sakamakon su an yuqattalu a karkashe su aw yusallabu ko a tsintsiro su aw tuqatta aydihim ko a yanke hannayensu wa arjuluhum da kafafuwansu min khilafin ta sabani ai aydihim yumna hannayensu na dama wa arjilihim da kafafansu na hagu aw yunfau ko a kore su mil al mil al da kasa aw inna li tartib al ahwal wal qatl liman qatala gashi ya kawo hukunci guda hudu ko kisa ko tsinewa ko yanke hannuwa ko a yanke kafafuwa ko a kore su a cikin kasa to aw nan ba na zabi bane yace li tartib al ahwal ne wato ma'ana da za a kamo dan fashi wanda ya kisa ba makawa a kashe shi shine an yi qatlu a au yusallabu wanda kuma a'a shi yayi kisan kuma ya karbe mutane kudi shi ma hukuncin shi daban sai an tsire shi a kashe shi to idan aka kamo barawo wanda bai kisa ya karbi kuɗi ne da ya karbi kuɗin nan shi bai kisa ba to shi a yanke masa hannu kaga hukuncin hukuncin jari'a kenan a yanke masa hannu na dama idan ya ƙara a yanke kaban hagu in ya ƙara a yanke hannun daman hannun hagun in ya ƙara a yanke kaban malamai suka ce to in ya ƙara ba ai ba wurin yankewa suka ce amma bulala tun da ba wurin yankewa to an yanke to shine zai ce liman qadara fa zalman wal qadu ana wan nabi liman khafa faqad to Allah ya ce awlun fawfil ardi wato kora ga wanda shi a hanya yake tsere mutane yana tsawatar da su amma bai karban kuɗi tsorata mutane yake yi wannan koran nan ga wanda ya tsoratar da mutane qala ibn abbas wa alayhi shafi wa sau qawlai anna silba salatan ba'da al-qatl wa qila an ce qabla hu qalilan an a magana shafi sai an tsire sannan a kashe wani aka ce in kashe ne a tsire wannan ya ce aulun fawfil arli alqur'ani yana da ma'ana da yawa cewa idan mutum yana tsare hanya yana kwatan kudin mutane bai kisa a kore shi a bayan kasa kurai shari'a baya son barna in an kore mabannaci a nan in ya je can wani wuri ai ba zai ai banna zai go lokaci a ma'ana sa a sa shi kurkuku shine yin gogul ali a kama shi a sa kurkuku dan bannan da yake yi nan in ya je can zai yi zalika الجزاء المذكور وانتانن ka sakamako a kan ambato lahum fizun dunyata ya tabbata gare su fi duniya a duniya wa lahum fil akhirati azabun azim azaba babba ya tabbata gare su a lahira ko azabun nar
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم واعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون
إلا الذين تابوا سيدي وأن سكا توبة من المحاربين لقى ما سياك إن والقطاع لما سينك حنيا من قبل أن تقدروا عليهم تنكا من قسام إيكو أكم فاعلموا قسام أن الله Allah gafurun mai gafara ne lahum gare su ma a tawo abin da suka aikata rahimun mai rama bihim da su abbar bi zalika duna bala tahudduhum da yace min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna allaha ghafurur rahim yau sai aka kamo barawo barawon nan ya taba kwace ma wasu kurade ya taba kisan wani to da sai gashi kuma ya zo ya ce ya tuba to da ya zo ya ce ya tuban nan kamin a kama shi yaya hukuncin kudaden da ya kwace yaya hukuncin da ya kisa za a kyale shi da biyan banza kenan kamar yadda muke gani yanzu an ce wai an daidaita da barayi ko to ɗan sun zo sun tuba ne menene hukunci shin kisan da suka yi a banza kwace mutanen da kuka yi a banza a'a a nan sai Allah bai ce kar ku yi masu haɗi ba illa allazina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai wanda suka tuba kamin ku samu dama a kansu falamu ku sani anna allaha gafurur rahimun Allah mai gafara ne mai rahama amma bai ce kar ku yi masu haddi ba sadaka in an kamu in nan baki ya zo ya tuba ya kashe wani zai biya ya kwace kudin wani zai biya za a tsaida masa da haddi sai Allah ya ce ba bai ce kara masu haddi ba lefi da dai wannan magana ya fa'idantar annahu la yaskuru anhu bi tawbatin illa hudurullah ba abin da yake faɗi da tuba sai dai haddin Allah duna hukukil alami domin shi hakkin Allah ya fi komi sauƙi idan ka saba ma Allah sai ka ji Allah ya ce ya gafarta maka illal ladina tabu wa amru bis salihat amma aikin dan adam in dai ka ci hakkin dan adam wannan babu tuba to shi yasa sai an karɓi hakkinsa wannan aya yana fa'idantar da cewa abinda Allah yake karban tuba na bawa laifi tsakaninka da shi amma laifi tsakaninka da bawa dan uwanka lalle sai ka nemi gafara wajensa kaza zahara li mai tafsiri yace to ni dai haka nake ganin ma'anan wannan aya walam ara man ta'arrada lahu ban taba ganin wanda ya bijiro masa yace ba haka bane wallahu alam fa idza qatala idan yayi kisa wa qadal mala ya karbi kudi yuqtalu za a kashe shi ويقدر لا ينكي مثلا ولا يسلم وهو شيني أسوء قول الشافعي wala tazidu tawbatuhu ba'da al-qudrati alayhi shay'an cewa ya tuba bayan an kamo shi ba za ta bayar fa'idan komai ba yanzu ka kama farawo sai ce wallahi na tuba wallahi na tuba sai ka gane shi ai na tuba ba zai amfani ba ko sai an sai da haji in tuba zai duba ya tuba amma dai wallahi na tuba a ba zai yi ba ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya ku wadannan gaba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah khafu iqabahu ku ji tsoron hukumansa bi an tadiuhu ku bi Allah wa tabu ilayhi alwasila ku nemi dani zuwa ga Allah ma yuqarribukum ilayhi abinda zai kusata ku ga Allah min ta'atihi na bin Allah wajahidu ku ta kokari ku jihadi fi sabilihi li ilani dinihi dan daukaka addinin Allah la'allakum ku tuflihuna fata bu babban rabo kaga Allah subhanahu wataala yana cewa ku nemi wasila ku nemi wasila ayoyin wasila ma'ana tsani da manzon Allah yana da yawa Allah yana ce mana cikin alqur'ani qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah idan har kuna son Allah to anin da za ku bi Allah ya so ku in ji annabi ya ce fa tabi'uni ku bi ni idan kun bi ni ya habibkum Allah Allah zai sanar da zai so ku wannan Allah ya sanar da mu cewa bin annabi wajibi ne a cikin dukkan maganganu da dukkan a dukkan ayyuka wannan shine tsanin kusata ga Allah sannan Allah ya sake cewa واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه wannan kuma Allah ya faɗaitar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aboci salihan bayin Allah ma'ana duk wanda zaka zauna da shi ya zama mutumin kirki don da annabi sallallahu alaihi wasallama dalilin saukan wannan aya wata rana manzo Allah yana zaune sai manya-manyan kafirai suka zo wajensa wanda kafiran nan annabi yana fata da Allah zai sa musu musulunta suna da jama'a da yawa a karkashin su za su musulunta to a cikin sabon manzon Allah akwai ashabu suffa ashabu suffa nan talakawa ne kullum jikin su ba daɗi ga yanan ne da datti irin su Abu Huraira irin su Ammar ibn Yasir wajen da yanzu mutum 70 ne ba su da komai sai jiran manzon Allah in ya samu su ci tare in bai samu ba a sha yunwa tare in wani abu ya zo annabi ya kuka tare da su ma to sai waɗannan manyan mutane suka zo ya nan ce wallahi mu abin da yasa ba ma son zama da kai ya rasulullah muke jin kyaman zuwa wajen nan waɗannan kaskantattun mutanen idan mun zo da Allah ka dinga ware musu guri ka dinga sa su a can gefe mu sai mu ji daɗin zama da kai amma mu ba za mu iya zama da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi haka ba don walakanta waɗannan sahabbai ba a'a don kwaɗayin waɗannan bayan Allah manya-manyan mutane a kafirci in sun mutununta za a samu jama'a da yawa sai Allah subhanahu wata'ala ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallama ka rabu da waɗancan mutane wasbir nafsaka ka hakuntar da ranka ma allazina yad'una rabbahum tare da masu kiran ubangijinsu bil gadati wal ashi da safiya da maraice wannan yana nuna mana ishara akan wuridi Allah yana ce ma annabi ka hakurtar da ranka ga masu ambaton Allah safe da yamma Allah yana kwadaita da shi ya zauna da salihan bayan Allah sai kuma nuni da ya zana cewa wa tabi sabila man anaba ilayya ka bi tafarkin wanda ya komo gare ni man anaba ilayya ma'anarsa idan Allah ya yi mutane a duniya ya kasa su kashi-kashi ya kawo mai mulki a duniya da ya kawo mai mulki ya bashi mulki mai mulki yana bukatan abu uku dole na farko yana bukatan kuɗi dan in ba kuɗi ba za a yi mulkin ba sai ya sa wasu kuje ku yi aiki ku kawo kuɗi wannan kai ne ministry kaza wannan ministry kaza ku kawo kuɗi in ba kuɗi ya bambare su ba to ɗan kuma an samu kuɗi inda yunwa zai yiwu ba zai yiwu ba zai ga wannan kuje gona a samu abinci a yi noma da in ba noma ba za a dauna lafiya ba kashi na biyu kenan kashi na uku suke suke su ko aikin su zauna a gaban su suna zazzare ido da mutum ya zo ko ba jaba jaba jaba wannan ya sa bakin riga wannan ya rike bindiga wannan ce ko jaba jaba kai nan zuwa kai nan zuwa wanda in kuma ba su babu mulki to shine Allah can sai ce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun wa ma uridu bikum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ce ban halicci mutane da aljannu ba sai sun su bauta mini amma bautan nan ba za su bani arziki ba ba irin sarfin duniya bane ni bana neman kuɗi wallahi kai ne kai wa ma wani nan gidan ba na duka fice da imamu ba ni ciyarwa ba ba za mu ciyarwa ba imamu bukatar abinci amma bai ce baya bukatar masu kewaye shin nan ba ashe yana bukatar masu cewa la ilaha illallah wanda kullum idan mai sarauta ko mai mulki ya zo akwai masu kirari akwai masu yabo akwai masu menene akwai masu menene to Allah subhanahu wataala su yake kallo waɗanda suke gaban shi nan su suka san shi su suka san girman shi sai suka san wane ne duk wanda zai zama fada bai san girman fada ba duk wanda ba shi a fada komin ganin girman shi bai san girman fada ba to shine Allah yake gaya wa annabi ya rasulullah ittabi sabila man anaba ilayya ku ku bi tabarkin wanda suka dawo gare ni wato Allah da ya halitta duka sai ya sa kowa bukata yanzu da zaka je ka ji du'a'in wani da daddare sai kai dariya wani ya ce Allah kuli Allah kuli Allah kuli wani ya ce Allah mulki Allah mata mai kyau Allah ma Allah gida mai kyau Allah motar na iri kaza Allah ka bani Allah kaza shi kuma wani ya ce Allah gafara ka nake so Allah bi ne na tuba Allah karke mana azaba Allah karke mana azaba kowa da irin nasa sai ka mana misali kamar yanzu a ce yau ga wani ya samu kuɗi duk inda aka kai da kuɗi ya kai ya zo angon sai ya zauna ya ce jama'a kowa ya layi angon nan duk abin da yake so zan bashi kowa ya faɗi abin da yake so ko min girmansa sai na gaban ya zo sai ya ce ranka daɗe wallahi bana dai kowa ya san halin da ake ciki masara ta yi tsada ya ce a bashi buhu goma wani ya zo ce ranka daɗe wallahi ya tace ta yi sauri ba abin da za a iya ce a bashi kuɗin ya je yi wani ya zo ce ranka ne wallahi roba roba nake so ba ni ce a bashi kowa dai na zuwa wai a cikin layin nan sai aka samu wani ya zo ce kai me ya bukatun ka ne ce ranka ne kai nake so kai ba kuɗin kake so ba ce a ranka ne kai nake so a'a kai ba kai ce a wallahi ba ruwana da kuɗi kai nake so don Allah za a sallame shi lokacin ba za a sallame shi ko sai ya ce to shiga gida shiga gida za ka zama cikin masu rabu to su ne bayan allah da suke kusa da allah nan shine annabi ya ce ku bi sabila man anaba ilayya tabarkin wanda suke tare da ni suna allah allah allah nan ku bi su ni ba abubuwan da nake bayar wa abun banza ne duniya ko abun banza ne amma tabarkin wanda ya zo gare ni nan za ku bi sauraka wakahu ilayhi wasila kenan za mu wajahi bi sabilihi wa jihadi saboda barkin allah ne ila dinihi لعلكم تفلحون فاسكاتا وبطار وتفلحون إن الذين كفروا إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم
إن الذين كفروا أكيد عملوا كافة الله لو ثبت أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليبتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم da za a ce ranar kiyama mutumin da ya zama kafiri a ce duk abin da yake cikin duniya gaba ɗaya nasa ne kuma haɗa masa da irin waɗannan duka a ce duk nasa ne amma ga shi a gaban Allah zai azabtar da shi ya ce ma Allah zan baka fansan waɗannan abu daga azaba ranar kiyama Allah ce ma tuqbila minhum ba za a karba ba walahum azabun alimun azaba mai radadi ya tabbata gare su yuriduna an yakhruju minan nar suna burin su fito daga cikin wuta wa ma hum bi kharijin minha ba za su taɓa fita daga cikin wutan nan ba walahum azabun azaba ya tabbata gare su muqimun tabbatacce
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
والسارق والسارقة براء نمجد براء نيامشي hukuncinsu faqda'u aydiyahuma al fihima mawsulatun asari kudin nan al din nan alan sila ne na asari kudin haka na asari kudin mubtadan wani shibahi bi sharri saboda ya kama da sharadi ne aka kawo fa a cikin jawadin labarin asariku faqdawu aydihuma ku yanke hannayensu an yaminu kullum minhuma daman kowanne daga cikin su daga kuwu wa bayyana sunnatu hadisi ya bayyana annan ladhi yuqdawu fihi rubul dinari abinda ake satan da yake kaiwa rubu'in dinari shi ake yanke hannu masaidan kuma hadisi ya nuna annahu cewa shi idza ada idan barawo ya ƙara sata bayan an yanke hannun daman ko da ya bikin huri sura sai a wani yanke kafansa na hagu min mafsalil kalim daga maraban dudduke sun mal yadu lisra in ya ƙara a yanke hagu sun mal rajulu sannan in ya ƙara a yanke hannun dama o ba da zalika bayan wannan ya azzaru sai duka jaza'an sakayya bima kasaba nakalan uquba daga Allah min Allah wallahu azizun Allah marinjaye ne hakimin gwani fi halkihi wato anan shari'a yana da wuyan fahimta idan kawai yanke ma mutum hannunsa na dama ko na hagu dinarin da za a biya dinari ɗari biyar ne shi ne diyarsa malamai suka ce idan ka yanke mutum yatsa wannan yatsa mai gaba uku raƙumi goma wannan raƙumi goma wannan raƙumi goma wannan raƙumi goma wannan raƙumi goma raƙumi hamsin kenan to sai aka ce to ita ma mace ai niyyanta rabin da miji ne raƙumi hamsin ne to idan ka yanke hannun mace guda ɗaya za ka ba ta raƙumi goma in ya kai biyu za ka ba ta ashirin in ya kai uku za ka ba ta talatin in ya kai hudu zai dawo ashirin zai dawo ashirin saboda ya wuce ya wuce kulusinta kaga shari'a ke ka yanke daya za ka ɗi goma kamar namiji ka yanke biyu za ka ɗi ishirin kamar namiji ka yanke uku za ka ɗi talatin kamar namiji to ai za ka yi sulusinta in ya kai hudu ai ya wuce sulusin niyya ko ya wuce sulusin niyya ba sai dawo ishirin to sai ya guda suka ce wai wani irin addini ne wannan wai hannun da aka yanke aka biya dinari ɗari biyar yau kuma an ce duniya ta ci rubu'in dinari a yanke shi hankali zai ɗauki wannan hannu ne ba aka yanke aka ce biyan biyan dinari ɗari biyar yau kuma wannan manin ya zaga a kan rubu'in dinari dinari ɗaya ba a kaza shi rubu a ɗauki kashi ɗaya ya zata a yanke shi ne kawo ka sai suka amsa masa yadun bi hamsin ine afdidun wudiyat ma baluha qudi ajri rubi dinari sai aka amsa musu izzul amanati a galaba wa arfasaha kullul hiyanati fa fa muke wajen bai ai wancan hannun da aka yanke tana wurin amana ne amanan shi yasa ta yi tsada ta zama hadina ne dari biyar wancan ko da ta kai hannunta wajen rashin amana sai ta zama alhabban za yanzu aka yi misali za a ga ɓarawo an kamo su ƙato yaro daga koko ɗan su bani kai in ba za ta iya zai mari shi to me ya kawo mashi zilla zillar khiyana dakanci wannan in ka ganci ma wani lokaci da kamalan sa ma magana ma da tsoron amma yau sai ka ga barawo yayi sata yaro yana da kuɗin barawo balla yayi shi ya sai da zai to zillar khiyana ne fa faru da bai kaskanci ha'inci ba da kyau wannan shine dalili zan ma ka zama da nan wallahi an yi hanyar فمن بات wanda duk ya tubo min ba jibin ne bayan zalintansa raja an sarikati ya bar satan ya dawo wa aslaha malahu ya gyara aikinsa fa inna Allah ya tuba alaihi Allah yana karɓar masa tuba inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai rahama bi ta'bir bi hala a cikin fassara wannan kamar yadda aka faɗa a baya ma taqaddama fala yasqutu bi tawbatihi haqqu ayamiyin haƙƙin ɗan adam bai faɗi ba don ya tuba min alƙadai na yanke hannu wa raddil mali da mai da dukiya na'am bayyana ta sunnatu amma sunna ta bayyana annahu in afa anhu qabla rafi ila imam idan an yafe masa kami a kai ga sarki sakadar kaduwa da shafi imam shafi yace da za ka shiga dakin ka sai ka kama barawo ya sato kudin ne sato kudin ka kama cap in ka kai shi wajen alƙali ba afuwa sai an yanke hannu yake don Allah ka yi hakuri ka yafe mu don Allah ka yi hakuri ka tuba sai ka tausaya masa sai ka zake shi ka kwace kayan ka Allah ya tsira ba yin jahannam har wajen Allah ba yin jahannam amma in an kai gaban alkali babu dama sai an yanke masa sanu to haka nan kuma hukuncin sata sai ka kama barawo a cikin ɗakin ka ya ɗaura kaya ya ɗora a kai kenan zai tashi sai ga ka to ba yin jamu a je ka wuta kawai ai da fitar daga hirku yana cikin shirin ɗakin bai fita ba a je mun ka fita kawai ka fita kawai amma yana fitowa waje to wannan ba yake hannu ya kama alam ta'ala na'am ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير
ألم ترى ألم تعلم وتزني باستفهام للتقرير أن الله له ملك السماوات والأرض سوى ألا ينادى ملك سميد كالسي يعذب من يشاء وينعذب تد وندي صوت عذيبه ويغفر لنا غافر ثاني من يشاء المغفرة له وندي قدا ما زي مسا غافرة والله على كل شيء قدير ألا ما إيكم كوميني ومن هنا لكتبيكم الله التعذيب أذوتر واو المغفرة لغافرة kullum bawa ya dinga neman gafaran Allah ba abin da Allah ya ki jini bawa ya zaba masa ya ce bai tuba ba manzo Allah ya ce ta'ibu min adh-dhanbi kama za dhanba lahu mai tuba ga barin zulmi kamar ba da zulmi ya ayyuhar rasul
يا أيها الرسول لا يهلك الذين يسارعون في الكفر من الذين كانوا آمنا بأموالهم ولا تؤمنوا قلوبهم ومن الذين آتوا سماعوا للكفر سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم يا أيها الرسول يا كي وإنما النبي محمد لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر kada aikin waɗanda suke rigirgin zuwa kafirci ya bata maka rai ya qa'una fihi bi sur'atin ay yuzhirunahu idza wajadu fursatan wanda suke bayyana kafirci da sun ga kafa min alladhina qalu daga cikin waɗanda suke munafikai ne amma in sun zo wajenka قالوا سكن شيء آمنا من بعد قسيا أما بعد قسيا ننبي أفواههم da harsunan su ne mutane ga tsakani walan tumin qulubuhum zuciyar su bata bada gaskiya ba wa humul munafiqun sune munafikai wa min alladhina hadu akwai daga cikin waɗanda suka yi yahudanci ko waɗansu mutane samma'una lil kadhibin masu kin ƙarya alladhi taratu akhbaruhum wanda malaman yahudu suka kaga sama a kabolin irin ji na karba sama'una minka masu ji da gare ka li qaumin li ajli qaumin saboda wadan mutane akhari na daban min al yahudi daga yahudawa lam yatu ka bazo maka bahum ahlu haibara wato dalilin saukan aya mutanen haibara ne su mutanen haibara nan zanamin hum fihim musanani an samu mutane guda biyu a cikin su sun yi zina fakar hurin mahuma suka ji suka ga bai kamata a daidai su domin al'adun yahudawa idan aka samu manya-manyan mutane sun yi zina masu mulki to sai a ce an yabe musu an yabe musu amma idan kaskantattu ne suka yi zina sai a ce bai su a yi da haji a kansu ba yau sai aka samu waɗansu manya-manya daga cikin su sun yi zina da manya-manya nan suka yi zina sai kuma abu ya bayyana da na kawo suka ce ma ga yadda za a yi kuwa wannan magani in ba za a yi musu hannu suka rasa yadda za su yi gasu manya-manyan mutane ne suka ce to abin da za a yi mu aika wajen annabi muhammadu watakila za a samu sauki-sauki a cikin littafinsa wannan kuka ce baka yi imani da shi ba yau kuma ya za a yi haka sai suka aika mai hudawan madina ku je ku tambayi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa ga waɗansu manya-manya sun yi zina a cikinmu idan ya ce a yi masu bulala ku karba in ya ce a jebe su kar ku yarda idan littafin ya ce a a kifa ne shi ba za mu yarda ba suka zo jama'a zana sa sama to abin da ya kawo mu waɗansu ne mutane daga cikin mu dai kuma Allah ya kawo musu kadara suka yi zina kuma duk sun zama musulmai muke so ka yi mana hukunci da littafin ka na Allah sai ce to mu gani ku je ku ɗauko a taura ku karanta ku ɗauko a taura ku karanta to sun san annabi bai yi san karatu ba annabi baya karatu in ka rubuta ba sun ni a ra'a gaban annabi bai sani ba in ka rubuta abin lam hakuri bai sani ba sai suka zo gaban annabi babban wani malamin su ana ce mishi Abdullahi bin Suriya sai zo gaban manzon Allah sai yana karanta hukuncin da ya zo ayan ya ce a shehu wa shekata idza zana ya farjumuhuma albattata dattijo da dattijiya an sun yi zina a jefe su yanke ba wani ba wani jan baya da ya zo da dai wurin sai danne ayar da ya tsansa kamar da yake littafi haka shikenan yanzu zai danne abin da ke cikin sai karanta na baya to akwai abdullahi suriya abdullahi salam abdullahi salam kuma shi ma ba yahude ne ya haddace a taura da kansa yana gaban annabi kuma ya musulunta ya ce ya rasulullahi makiyin allah ya danne ayar annabi ce kwace ki ka karanta ya karanta ma annabi a shehu wa shekata iza zana ya farjuhumuhuma albatata annabi ya ce aje aje su da hukuncin da hukuncin littafin su ba da hukunci na ba to shine Allah subhanahu wa ta'ala ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinda ya kawo su lam ya tuka manzo maka ba yuqadibuna al-kalima suna so su juya kalman da yake cikin at-taura ne ka ayatul rajmi kaman ayan jifa min ba'di mawadihi bayan wuraren sa allati wada Allahu alaiha wanda Allah ya dora ta kai ai yabdiluna hu su mutayen shi yaquluna suna cewa liman arsaluhum ga wanda suka aika wajen annabi in utitum hadha al-hukma fakhudhuhu wa in lam tutuhu fa'taru wai suna gaya musu ku je wajen annabi idan kun je wajen shi idan ya ba ku wannan hukunci wanda ya juye ya aftakum bihi muhammad annabi muhammad ya ba ku fatawa cewa ba ji ba da'i ba a yi musu bulala ne fa ku zuhu ku karba fa ka bilu wa in lam tudau idan bai ba ku irin sa ba biyan aftakun ya ba ku fatawa ta tilafi sabanin wannan cewa a'a aje da su fazaru ku kiyaye an ta kaba luka ku karba Allah ce wa man yuridillahu bin nadahu wanda duk Allah ya so da shi falam talika tamlika lahu min Allah shay'an ba ka mallakan komi ga Allah fi dabiha أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم وأن سوني ألا بايا نبي يترك جزوتيهم من الكفر لك كافرش ولو أراد هدى ألا يعني في ذلك كيسو لكان لهم في الدنيا خزيون قد كانت يتبتا الدنيا بالفجية والجزية شيزا لا يتم يهود وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغلب من الله وذلك الله يقول يهود سنت قوة الدين المسلمين نصارى سنت كافرش kafirci su bi amma waɗannan sun bi kowa kin addinin musulunci to abinda Allah ce to shikenan sakamakon haka zan sa musu askanci da kunyata yau ba yahudi duk abin da yake yi a duniya da hannunsa ne shine komai daga gani a hannunsa ne amma ya fi kowa shan wuya abincin gidansa ma sai ya auna rigansa ma gajeren wando ne da dan sha sai bodilan a kai ba zai iya sa babban riga da rawani irin namu wanda namu ji daɗi a'a shi in ka zo gidan shi ma baka gaya mashi ba ko ruwa ba zai baka ba kaga wasu rubar alaihi muzillat wal masjar ga duniya kuma ko ina a kana yaki da su anan ana yaki da su anan Allah ce domin sun kare ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa lahum bil akhirati azabun azim azaba babba ya tabbata alaihim alaihim lahum gare su bil akhirati alaihim
سماعون للكذب أكالون للحوت فإن جاءوك فاقم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاقم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين
نعم نعم أولئك الذين وأن جانك سماعون للكذب ما سوى وانجن كرياني أقالون للصوت ما سوى رشوات بلم الهاء وسكونها سكوت كو سكوت أي الحرام كالرشا يا رسول الله ألا أنا جاي مسا gashi dai suna da littafi a gaban na taura ga hukuncin da Allah ya rubuta shi amma sun karkace sun zo wajenka don suna da san kai irin su ne za ka jure da littafin Allah to ya rasulullah in sun ƙara zuwa maka ne ta haka bainahum dan kai hukunci tsakaninsu kamar yadda suka zo yanzu in ka ga dama fa hakum an alaihim bainahum kai hukunci tsakanin su aw aril anhum ko ka kauda kai ga barin su hadha taqayyiru mansubun bi qawlihi wannan hukunci a farkon musulunci ne annabi ya ce in Allah ya ce in ka ga dama kai musu hukunci in baka ga dama ba kar kai musu hukunci to sai wata aya ta zo ta shafe wannan cewa wa na hukum bainahum kai hukunci tsakanin su bai jibul hukumu bainahum idza tarafa'u ilaina hukunci tsakanin su ya wajaba in sun kawo kara gare mu وهو أصح قولي الشافعي ولو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماعا كذا شريعة مسلمين أنا مسلمين to sai Allah na ce ma annabi ga waɗannan kafirai sun kawo maka hukunci to waɗannan ba musulmi bane in ka ga dama kai musu hukunci da farkon ba ga dama maka bari daga baya aka ce kai to mu al'umma annabi ba sai wanda ba musulmi ba ya ɗauko ƙara ya kawo kotun musulmi to a nan a imamu shafi ya ce sai a yi musu hukunci ko da tsakanin musulmi da ko da tsakanin kafiri da kafiri domin hukuncin mu babu zalunci a ciki amma idan ya zamo tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba ba zaɓi dole a yi hukunci din wa in tawani lanu idan ka kau da kai gaban su ya rasulullah balan ya zuru ka shay'an wa su da komai ba wa in hakamta bainahum in kai hukunci tsakaninsu فاقم بينهم بالقسط كي حكمتي دا عادلتي إن الله يحب المقسطين ألا أنا ثم عادلتي العادل لبهم أي معنى يصيبهم ينا ساكا
وقالوا أجلوا لك فأنتهم التواتر يا رسول الله ثم أتى من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يأخذ بأمرهم الذين أسلموا الجنة ذهبوا وأموالهم ولا بارهم في نور كتاب الله وقالوا عليهم فلا فلا تكره ذاك وقالوا ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يأخذ بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون Allah ya ci gaba da tambayar su wa kai bai yuhaddimunaka yaya za su ɗauko hukunci su kawo maka ya Rasulullah sannan alhali wa inda kuma tauratu ga a taura a hannun ai a taura ma littafin Allah ne wanda ya saukar wa annabi Musa mu wannan littafi fi ha hukumullah a ciki akwai hukuncin Allah bin rajmi da jifa ai istiftamu da ajibin wannan Allah yana istiwa ne na jin mamaki ai lam yaqsidu bi zalika ma'rifatal haqi ba sun zo nufin sanin gaskiya bane bal ma huwa ahwanu alaihim sun zo ne su samu abin da yafi haka sauki sun mai tawallawna sannan su juya yu'rinuna an hukumika gabanin hukuncin ka bil rajmil muwafiq na cewa ay rajmin da ya dace ga litabin su min ba'di zalika tahkim bayan wancan nan ka alƙaltar da kai su kai wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'mine bane inna anzalna tawrata mu mun saukar da at-taura fiha hudan min ad-dalala a tauran nan akwai shirya a ciki daga bata wa nurun bayanu lil ahkam da haske hasken nan shine bayanin hukunce hukunce ya kun bi annabiyuna wanda annabawa suke hukunci da shi min bani isra'ila nan litaban da aka saukar ga taura da aka saukar ma annabi Musa alayhi salam a lokacin sa shi ake hukunci da shi har zuwa lokacin annabi Isa alayhi salam aka saukar da injila to shine aka ce duk annabawa da suka cikin bani Isra'ila da shi suke yi alladina aslamu wanda suka jawo ga Allah ya gadu lillah lilladina hadu ga waɗanda suka yi yahudanci warabbaniyun da malamai minhum daga cikin su wal ahba da masana fiqhu bima isabab alladina tubiru sabanin abinda aka ba su kiwon sa istawda'u ay ta'budu Allah iyyahu min kitabillahi daga littafin Allah an yabdiluhu suka kisu musaya وكانوا عليه شهداء sun zamo masu shaida annahu haqqun shi gaskiya ne fala takhshawu an-nas ayyuha al-yahud fi izhari ma indakum saboda haka Allah yake kiran yahudu kar ku ji tsoron mutane a cikin bayyanan da abin da yake wurin ku min na'ati Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam na sifar annabi wa rajmi da jiba wa gairi hada waninta Allah ya ga cewa ku din nan kun san akwai sifar annabi a cikin littafin komi na annabi ba abin da Allah bai rage ba ya rubuta a cikin ataura har da sunansa har da komi to kar ku ji tsoron mutane na wa man lam yahkum wajen ku ji tsoron Allah wala tattar kar ku ji tsoro kar ku saya musaya bi ayati da ayoyi na zamanan kalilan kudi kankani min ad-dunya na duniya ta huzunahu da za ku karbe shi ala kismaniha wa man lam yahkum duk wanda bai yi hukunci bima anzalallahu da abin da Allah ya saukar ba fa ulaika wadancan nan ka humul kafirun sune kafirai wannan ya sauka cikin bani quraiza da ne ɗaya daga cikin bani dalili idan ya kashe mutum ɗaya daga bani quraiza sai su ba da rabin diya idan ɗaya daga cikin quraiza ya kashe ɗaya daga bani dalili sai su ba da rabin diya sai su ba da diya suka aibata hukuncin da aka daura da cikin addawa shine Allah ya gaya mana cewa a me yasa kuke koye irin wannan wakatamna
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم ما أنزل له وأولئك هم الظالمون وكتبنا فوقها عليهم من بلد ذاته فيها أتكن التوراة أن النفس للنفس كواري أنا كشيت إذا أنت كشري إذا قتلتها والعين تقبأ بالعين إدانو أنا تري شنيا تلوني إدانو والأنف بالأنف هنجي أنا تري هنجي إنيا تري وأنا هنجي والأذن بالأذن كني أنا ينجي شي الأذن لينجي وأنا كني والسن بالسن حقوري أنا تمكي شنيا تنجي تمكي وأنا حقوري وفي قراءة أتكن وان قراءة بالرب والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح والجروح قصاص أي يقتص أنا زاكيا يقتص بها بما إذا أمكن إلي كاليد والرجل والذكر ونحو ذلك وما لا يمكن أبن بذي هو هو الربي حكومته akwai ciwon da in ka ji mutum za a iya ramawa ba zai komi ba amma ya gaji mutum ciwo wanda in an rama zai kai ga kisa ya zama hadari domin abin da kai maka misali a karya wa mutum baya da wuya a karya baya mutum ya tashi to bai mutum ba sai aka yi ta magani sai aka samu dama sai warke to idan aka ce shi ma wancan a karya mishi baya ya mutu to ciko zai biyo ya dai ba zai ba sai a koma wajen hukuma kuma wahalar hukumu wannan hukunci wa in kutiba alaihi ko da yake an rubuta a kansu ne وهو مقرر شي تبتتشين في شرعنا في شرعه ومن تصدق به دون وند يصدق بالكساس بأن مكن من نفسه يباد داما كان فهو كفارة له wato mutum ne ya saba ma Allah ko ya yi zina ko ya sata sai da kanshi ya kawo kansa ya ce ni ne barawa nan da ya yi sata a yanke mini hannu to Allah ce mu ka fara ko kuwa mutum ne ya yi zina sai kawo kansa ya ce ni ne na yi zinaɗin nan ba da wani sai kawo kansa ya ce ba ka faru da wannan malamai suka yi ta magana wato dalili wata mata ne ya zamanin manzon Allah ta zo gaban manzon Allah ana ce mata tsamidiyya sai ta ce ya rasulullahi na bai zina na zo ne a tsaida mini haji kuma wannan cikin da ka gani a gare ni ya rasulullahi shege ne fa nan zina ne annabi ya shiru ka shari'a musulunci to idan ta yi laifin zina dan da yake cikin ai ba shi ba in an kashe ta a lokacin an hada da nan annabi ce je ki haihu a lokacin da ta gudu shi ke nan annabi bai sa ne muka mata ta ta haihu sai ta zo da ɗan tana shayar da shi ta ce ya rabu na ga shi na haifa a tsayar wanda haɗi mana wanda Allah ya wajabta a kaina manzo Allah ya dube da ce je je kin yayi ta tafi sai ta yayi sai ta zo da dan yana cin gurasa a hannunsa shi ya rasulullahi wannan dan gashi na yayi shi a tsira mini da haƙi annabi ya ce to wannan matan tun da da wata aje a gefe ta aka je ana ta jifanta ana ta jifanta da ta ji zafi da ta ce ta gudu aka bi ta je aka jefe ta sai suka zo ku ce manzo Allah ya rasulullahi mun kashi mun kunan nan banzan mata ji kur ku sake faɗa mata wallahi ta yi ku wanda da Allah zai raba mutanen Madina duk da ya ishe su ku wanda ta yi nan da Allah zai raba mutanen Madina duk zai ya ishe su to shine ce wa huwa kafaratul lahu kafara ne gare shi wato tuban nan da ta yi har ta ba da dama ta shige aljanna Allah ya dauke wa wannan imamu shafi ya ce haka ne shi yasa wani ke ce a'a jawabiru ne ko jawabiru ai shi haddin nan awatarwa ne aka ce a'a ai tilastawa ne to haka dai duk mutumin da aka tsaida masa haddi ko sata yayi ake yanke hannu to a wajen Allah an kankare mashi wannan zunubi ko ya kisa aka kashe shi an kankare masa wannan zunubi in fa da imani ba fa kafiri ba huwa kafaratul lahu wa man lam yakun wanda bai hukunci bima anzalallahu da abinda Allah ya saukar ba fil qisasi wa ghairihi fa ulaika humuz zalimun wadannan sune azzalimai alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin baka ma zai yi jawabi a madadin mai martaba sarkin zazzau a wannan kuma karatu da aka yi zai sarrafa da samuwar mai martaba sarkin zazzau baka ma su ne
Thank you.